أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan darasi na watan Ramadan Mubarak a yau muna ranar Juma'a biyar ga watan Ramadan shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar goma ga watan biyar shekara 2019 game da lokaci kuma insha Allah a zahar zai shiga sha biyu da minti tara da asar kuma karfe uku da minti ishirin da ɗaya magariba kuma karfe shida da minti ishirin da uku isha'i karfe takwas saura minti ishirin da biyu alfijir kuma karfe hudu da rabi da minti ɗaya gobe zai zama da rabi daidai insha Allah sannan kuma fitowar rana karfe shida saura minti goma sha hudu na'am to darasin da muke tattaunawa a kai game da abin da ya shafi wato afatul lisan mun yi bayani akan abin da ya shafi algheba na'am
wato a zo a zauna a baci mutum a majalisi eh, ko an bata mutum da abin da bai ya so to wannan kuma dama muka ce alghiba ne da annamima Na'am.
akan annamimanci zan yi magana mm, annamimanci da alghiba dukkan su suna akwai inda suke haduwa akwai inda suke rabuwa na'am
Shi ita giba dai mutum ya zauna a waje ne ya ambaci mutum da abin da bai ya so mm, to ita kuma annamimanci eh, mutum ya nakalto labarin wani a ɗauka a kai a ce wane ya ce maka kaza ya ce kaza da niyyar ɓata tsakani niyyar ɓata tsakanin nan shi ya ɓat- shi ya raba tsakanin giba da namima na'am amma a kowanne akwai ambaton abin da ba a so tunda shi wanda ya yi magana idan ka je za ka ba da labari ai ba zai so ka faɗi abin da ya faɗa ba na'am na'am to shi dai wato ita annamimanci kamar yadda malamai suna suka yi tarifinsa asalin annami- annamima ita ce wato fil asali naqlu alqawli ila almaquli fihi wato daukan labari akai ak- akai wa wanda aka yi labarin akan shi wanda aka yi magana akan shi a dauka akai masa labari wannan ita ce abin da ake cewa annamimanci ko kuma annabinci ita ce daukan labari ga wanda aka yi magana a kan shi ta fuskar bata tsakani da nufin a bata tsakani daukan labari yanzu wani ya yi magana ya zauna a majalisa ya yaba maka ya ce wane mutumin kirki ne wane kaza kaza wane kaza to in an dauka an kai shi ma nau'i na namimanci ne to Na'am.
amma bambancin shi ne an namimanci kullum ana yi ne don a bata tsakani saboda haka mai an namimanci ba zai dauki labarin alkhairi ya kai wa wanda aka yi magana a kan shi ba sai dai ya ɗauki labarin sharri ko abin da yake kamar batanci ko kushewa shine zai ɗauka ya kai wa wanda aka yi magana a kan shi alal imamu nawawi rahimahullah imamu nawawi yake cewa wa fi riwayatin a hadisin da ya zo cewa la yadkhulul jannata namam akwai kuma a ɗaya ruwayan la yadkhulul jannata qattat duk sun zo ba wan- wato mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba sannan kuma qattat shi ma ba zai shiga aljanna ba dukkan su annamimancin ne ake nufi mm,
to idan mutum ya zauna ya yi magana na wani wanda baya- ba baya ba idonsa ko kuma ya ɗauko labarin nan ya kawo wa mutumin to wanda mutumin ya buɗe wa kansa kofar hatsari alimanu bukhari ya yi babi musamman ya ce babun ma yukrahu minan namima abinda ba a so mutum ya yi daga annamimanci to anan shine ibn hajar yana fassara wannan din yace ka annahu ashara bi hadhihi tarjama ila ba'd al-qawli al-maqul ala wajh ala jihati al-ifsadi wato wanda aka yi ta fuskar batanci saboda a ciki akwai wanda ba a so a ciki akwai wanda ake so dai na kalto labari ne inna alkhairi ne ana so mm, inna batanci ne ko na sharri ba a so to menene hukuncin annabimanci tunda mun ji me- annabimanci sunansa ko aikinsa shine ga abin da ake yi annamimanci dai muharramatun bi ijma'il muslimina a haduwan musulmai gaba daya ba wanda ya halatar da annamimanci sai dai kuma aka samu masu aiki da annamimancin wani ma biyan kuɗi zai yi idan aka nakalto masa da labari akwai salo iri-iri da ake bi na annamimanci a zamanin yanzu a da mutum zai zo ya zauna ne idan wannan ya yi magana na batanci ga wane sai ya ɗauko labarin ya kai masa da bakinsa amma yau ya kai ga ana iya a zauna wato a tsokani magana ko ma mutum ba shi ya tsokani magana ba dai ya ji ana magana akan wani sai ya cire wayarsa sai ya rikodin ya yi rikodin abin da wancan mutum yake magana na batanci ga wannan sai a ɗauka a kai a ce ga abin da wane yake faɗa ka ji da kunnenka sai ga shi ka san muryarsa da kunnenka kake ji kaga annamimanci ne saboda mutumin da aka yi masa haka ba zai taɓa yadda da wanda ya yi masa hakan ba sai da in ya yafe masa sannan daga cikin salo na annamimanci da ake yi na zamani wato mutum ya zo ya zauna da kai sai wato ya kira wanda kake magana da shi akan shi wanda kake annamimanci akan shi din yana da wayar mutumin wanda kuke tare yana da wayar wancan da kake batancin su gare shi sai ya kira shi na'am sai kai kana magana kawai kamar yana taba wayansa ne ashe ya kira wayan wancan mutumin ya sa hands free na'am wato hannu ka huta kenan sai kai kana maganan wancan din shi wancan din yana ji da kunnensa a waya da wannan abokin zama ya kira ko kuma wani lokacin ma zai ce bari in ka saurara zan kira ka ka ji abin da wani zai faɗa a kanka na'am sai ya zo ya zauna da kai sai ya taɓo maganan wancan ɗin bayan ya buɗe wayan sai ka yi magana shi wancan yana ji da kunnensa ya yi kaza ya yi kaza yana kaza yana kaza to irin wannan ba ƙaramar illa ba ce akwai wanda ya taɓa yin haka shi tsotsaye ne ma aka yi shi ma ya ji ashe sun yi magana da mutumin bai jima ba irin an yi maganan nan aka gama sai aka sa kaset din shi ashe shi wanda ya kira mutumin bai kashe wayan shi din ba shi wancan kuma yana ji suka yi magana akan shi kaf ya kare sai shi ma ya kashe shi kenan daga baya da suka haɗu sai ce yawa ne za ka yi mun haka me ya faru ka kaza a kaina ka kaza kaina kaga to anan shi mutumin sai ya rikice ya ɗauka kai masa labarin akai ya faru ya ce ha ba wanda ya kai mun kai ne da kai kira ne a wayanka muka yi magana baka kashe ba ni ma ban kashe ba sai shine na ji kun fara magana ni na ji da kunne na ba wani ya gaya mun ba to kaga wannan mutumin shi ya daura kanshi da kwarai da gaske to wannan duka fuskoki ne na nakalto labarai Allah madaukaki ya tsawatar akan wannan sifa ta annamimanci yana cewa wala tuti kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim kada ka bi duk wani mai yawan rantsuwa wani walakantacce don yawan rantsuwa abu ne wanda ba a so Allah ya ce wahfazu aymanakum hammadin masha'in binamim hammadin ai ayyabin mutumin da yake yawan aibata mutane yana tafiya da annamimanci kuma manna'in lil khairi mai hani ne ga alkhairi duk wanda zai dinga kai gulma ya kai nan ya kai nan in za a yi alkhairi ma zai hana saboda baya da alkhairi to wannan ayar ta nuna kenan wannan aiki ne mummuna Allah ya ce kada a bi irin wa'annan mutane kamar yadda ya ce wailun likulli humazatin lumaza hakan nan shi ma nau'i ne na annamimanci mutum yana aibata mutum ko kuma ya zunguri wani yana nunawa wannan ma nau'i ne na annamimanci hadisi ya tabbata daga huzaifa radiyallahu anhu yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la yadkhulul jannata qattat qattat ba zai shiga aljanna ba al-qattat din huwa an-namam shine mai annamimanci a ɗaya riwayar kuma da namam din ne ya zo malamai suka ce alfarku bain alqattati wan namam bambanci tsakanin qattat da namam din shine annan namam alladhi yahduru alqissata fayanquluha namam shine wanda zai halarci labari zai zo ya zauna a cikin ku ku yi magana na wancan mutumin sai ya dauki labari ya kai alqattat kuma alladhi yastami'u min haythu la yu'lamu bihi thumma yanqulu ma sami'ahu wannan qattad kenan shi da kuka fara magana akan wani din Mm.
shi- ba ku san yana nan ba da yana nan ma ba za ku yi magana ba don kun san zai kai labarin Eh, na'am.
amma sai ya sak ya buya ya ji ku ya ji kuna magana kaf kun gama sai ya nado ya kasa din shi zai kai wane me kaji ai ga abin da naji wa'annan suke magana ta ina kaji wallahi buya nayi da suka fara magana sai na zo na buya ba su san ma ina wajen ba ai da ina- sun san ina nan da ba za su yi ba Mm.
kaga wannan shine qattat dukkan su annabimanci ne amma ga bambancin su sannan kuma hadisi daga Huzaifa har yanzu wannan lafazi ɗayan kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu aljannata namam mai annabi mace ba zai shiga aljanna ba Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah yace qawluhu la yadkhulu aljanna din nan ai fi awwali wahla a farkon bugu a farkon karo na shiga aljanna Mm.
in an tashi a filin kiyama wanda suka yi da ayyuka na alkhairi za a ce ku je aljanna na'am Yeah.
za su je aljanna shi mai annabimanci a lokacin sai a dakatar da shi a mayar da shi azaba Mm.
ya je ɗanɗane azabar abin da ya yi ɗin sannan in ya gama sannan in ya- ya ya wuce aljanna Na'am.
irin wannan ɗin suna da yawa malam rahimahullahu ya ce wa hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa wannan ita ce mazhabar ahli sunna wal jamaa fa innahum la yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bi shay'in min al-ma'asi ma lam yastahilla wato wannan fahimtar ahli sunna kenan cewa su ba sa kafirtar da mutum don yayi zunubi matukar bai hal- bai halattar ba Mm.
don mutum ya yi annabi mun ce ya aikata haramun ba za a ce shi dan wuta ne ba abadan a'a sai dai in ya ce halal ne a yi annabi mun ce to anan ya halatta da abin da Allah ya haramta ya yi ridda sannan kuma Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama min ba'd hitan al-madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga wasu daga wato ganuwar madina hitan al-madina katangu na cikin gari Na'am.
a yana tafiya fa sami a sauta insanai ne yu'azzabani sai annabi Allah ya bude masa hijabi ya ji muryar mutane biyu da ake musu azaba annabi yana tafiya da mutane amma su basu ji ba shi ya ji ashe mutanen nan suna cikin kabarin su ana musu azaba Mm.
da annabi ya ji haka fa qala sai yace yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin ana musu azaba amma ba akan wani abu babba ne ake musu azaba ba ya ce wa innahu lakabir sai ce a'a shi kuma mai girma ne na'am Na'am.
a nan malamai masu fassara hadisi suka ce ba abin da yake babba bane sannan kuma annabi ya ce a'a babba ne wato ya ce suka ce wa ma yu'azzaba ni fi kabirin fi nazarihima a ganin su abin nan da ake musu azaba akai din wani abu ne mai sauki sun dauka Mm.
wato annabi mun ce abu ne mai sauki sun dauka rashin tsarkako daga bawali abu ne mai sauki to amma ya sai annabi ya ce wato wa innahu lakabir a babba ne tunda har ya ja musu azaba cikin kabari ai babban abu ne wasu kuma suka ce a'a da farkon ne aka ce ba babba ba amma sai aka nasa wancan din aka shafe zancen cewa wannan ba manyan zunubai bane sai aka ce babba ne sai annabi ya sake tabbatar da girman su Na'am.
sai ce kana ahaduhuma la yastatiru min al-bawli ji dayan su bayya tsafta wato tsarkakuwa daga bawli ma'ana bayya suturtuwa daga bawli Eh, yastatiru min al-bawl wato rashin su- abin nan suturtuwa daga bawli yana iya zama wato idan suka zauna tsuga tsuguna bawli ba sa kula bawlin ya- wato yana taba su ko mutum ya zauna a wurin da yake da tauri ya sake bawali tarzatsin bawalin yana komawa Na'am.
jikin shi Mm.
ko kuma la yastabri'u min bawlihi akwai ruwaya da ta zo haka akwai kuma ruwayar la yastanzihu min bawlihi yana baya tsarkakuwa la yastabri'u baya neman kubuta kawai da tsuguna ya fitsari su yana yankewa sai ya tashi alhali akwai kaɗan kaɗan da zai zo a baya sai ya tashi ya dinga sauka a jikinsa to wannan shine dalili wasu suka ce la yastatiru din ma'ana bayya suturtuwa ma'ana yana bayyana tsiraicinsa a ko ina zai zauna ya bawali a ganshi a ga tsiraicinsa ba tare da ya faku ga inda zai abin nan ba dukkan dai a dukkan halaye ba a so mutum ko dai mutum ya bayyanar da tsiraicinsa a inda zai bawali kuma musamman ba a so mutum bawali ya taba shi saboda bawali najasa ne Yeah.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna amata azabar qabri min al-bawl yawancin azabar kabari daga bawali ne yake samun mutane sai anan yace kana ahaduhuma la yastatiru min al-bawl sai yace wa kana al-akharu yamshi bin namima dan ya kasance yana tafiya da annamimanci ya kai gulman wannan ya dauko daga can ya kawo gun wannan thumma da'a bi jaridatin fakasaraha wato sai annabi yace a kawo masa jaridan nakhal wato reshen itacen dabino mai yatsu yatsun nan annabi yace a kawo aka kawo sai ya tsaga su gida biyu shikenan faja'ala kisratan fi hada alkabri wa kisra fi hada wato sai ya sa rabin a wannan kabarin rabin a wannan kabarin faƙala sai ce la'allahu yu khaffafu an huma malam yayi basa mai yiwa a sassauta musu daga azaban da suke ciki matukar wannan itacen da na dasa bai bushe ba na'am a wutar waya ta abdullahi dan abbas har yanzu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kusa da wasu kaburbura guda biyu sai ya ce su ana musu azaba ba ana musu azaba ne da akan wani abu mai girma ba ya ce ɗayansu wato ya kasance baya sututuwa daga bawalinsa sannan kuma shi ɗayan ya kasance yana annabi manci sannan annabi ya kira a kawo wannan itacen abin nan rashe na dabino sai ya dasa ya ce yana fatan a sassauta musu malam ya yi ba sa matukar ba su bushe ba to a wannan nukta na dashen ɗanyen itace akan kabari don a sassauta mutum azaba wasu suna ganin yanzu hama haka din kamar wata sunna ce ko wata wani aiki ne na lada don a dasa abu akan kabari matukar bai bushe ba mutum zai samu rahama wannan babu dalili na shari'a da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi din shi ai Allah ya nuna masa Allah ya ji yadda shi cewa wa'annan mutane ana musu azaba a cikin kabari ko kuwa wasu suna neman su tabbatar da cewa eh zai yiwu suka ce ai danyen itace yana tasbihi danyen bishiya tana suna tasbihi saboda haka duk abin da aka dasa a danyensa yana tasbihi wai tasbihin da suke din ne wai zai sa a sanya musu azaban kabari to malamai da suka bada an suka ce ai cewan ku ku kayyade abu danye ne yake tasbihi din nan kuskure ne don Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani ma'akaloki face yana tasbihi ga ubangijinsa hatta tsakuwa ba tsakuwa ba busassu bane amma sun yi tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ba shi bane kawai wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya dasa wato itace akan kabari don a sanya azaba ga wanda yake cikin kabarin amma yau kace bari in dasa don a sanya masa kabari kenan za mu tambaye ka shin ka san ana masa azaba ne tukun zaka dasa in ko ba a masa azaba yana cikin dausayin aljanna ne to me wannan itacen naka zai kara masa kamar yadda kullum muke magana akan wanda suke decoration akan kabari a je a samu interlock masu fuji-fuji masu tsada ko a samu block ko a samu crash stone ko a samu tile a je a sa a kan kabari a gyara a sa wani allo haka a rubuta signboard a rubuta wane dan wane ya rasu rana kaza lokaci kaza wannan barnan dukiya ne muna ta faɗa mutane ba sa ji ko ga sakamakon ku a wajen Allah idan ba ku ji yau ba za ku ji gobe a lokacin da kuma jin ba zai yi amfani ba kudin nan da kuke sayan wannan interlock ko crash stone ko gravel ko uh, tile da wanda kuke biyansa ya yi muku wannan aikin da block din da kuke saya da yashi da cement din nan ku haɗa kuɗin nan da ku yi sadaka ku ce Allah ya isar da ladan wannan sadaka ga wanda ya mutu shin wannan mutumin ba mamaki yana da wani marayan da ya bari ko matarsa da take ta kaba me yasa ba za ku sayo abin da za ku zo ku ba su su ci su ji daɗi ba kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sa masa block ba sahabbansa ba a sa musu blog ba wannan ba addinin mu bane wannan ba al'adar mu bane wanda kuma ba abin da zai amfana ba abin da zai amfani shi wannan wanda yake cikin kabarin amma har yau har yau dinnan da nake gaya maka ka je ka ga makabartan gwange zaka ga sabon kabari da aka binne mutum sai a zo ana sa cement a sa blog wani ya sa interlock wani ya sa crash stone wani ya sa menene to wannan abin da kai din zai hana mutumin ribewa ne a cikin kabarin bayan kwana uku idan aka ce wannan mutumin ne ma sai ka rantse ba shi bane ya kumbura ya faffashe tsutsotsi sun fita ta hancinsa ta bakinsa ta idansa duk suna yawo a kan shi me blok din zai kare masa kenan babun da zai kare shi sannan kuma in game da azabar Allah ce shin wannan blok din zai kare shi daga azabar Allah ba zai kare shi ba inda zai kare annabi da ya gaya mana mai kuma wannan alama ne na girman kai na alfahari domin talaka da bai da komai ba za a yi masa ba sai wanda shi wani abu ne dan wani abu ne matar wani abu ne sai a zo a yi irin wa'annan abubuwa wannan duka ɗabi'u ne da suka sabawa addinin mu da kuma al'adar mu amma idan mutum bai ji bari ba to ya ji hoho Allah ya samu gane amin
to sai kuma wato abubuwan da idan mutum aka kawo masa an- annamima me ya kamata ya yi mai annamimi annamimi kenan Mm.
mai aikin namimanci Mm.
ya ɗauko labarin wani ya kawo maka na'am Yeah.
al-imamu nawawi rahimahullah yake cewa wa kullu man humilat ilayhi namimatun wa qila lahu fulanun yaqulu fika aw yaf'alu fika kaza fa alayhi sittatu umur Yeah.
yace duk mutumin da wato ya zamanto ana nakalto masa da labari wani zo yace wane ya ce maka kaza ko wane yayi kaza akan ka to ana neman ka da ababai guda shidda kai da aka kawo maka labari Yeah.
abu na farko Allah ya saddiqahu li'annahu namam fasiq Yeah.
kar ya gaskata shi domin shi mai annabi manci ne kuma fasiki ne wannan mutumin da ya na kawo maka labari kar ka gaskata shi Mm.
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin saboda haka kada mutum ya yadda ya nemi tabbaci Yeah.
abu na biyu shine an yanhahu an zalik wa yansahu wa yuqabbih lahu amala wato mutum ya hana wannan mai annabimanci ya nuna masa bai dace ba a ce ai bin naka ba kyau yanzu idan na fi shi da shi waye dalili Mm.
na'am ya nuna masa munin abin da yayi abu na uku an yubghidahu fillahi ta'ala li'annahu baghidun inda Allah ta'ala ya ƙi shi saboda Allah domin shi abun ƙi ne a wajen Allah mai annabimanci Yeah.
na'am abu na hudu shine Allah ya zunna bi bi akhihi al-ghaibi su'a wato kada ya muna na zato ga wancan mutumin wanda aka zo aka ce maka wane ya ce maka kaza din nan Mm.
kada ka ce oho ashe haka ne dama yana mun kallon kaza ai dama ya taba yin kaza ka hada wannan da wancan ka sama wa kanka sakamako a'a kada ka muna na masa zato ka yadda da shi har sai ka tabbatar da abin Mm.
abu na biyar kuma Allah ya hamilahu ma hukiya lahu ala tajassusi wal bahthi an dhalik Mm.
kada don an kawo maka labarin wane ya ce kaza akan ka din nan kar wannan labarin da ka ji ya sa ka ka zama kana bincike to tunda an ce ya gaya mu haka bari in tura wasu ma su je su taba ko za su ji Mm.
na'am Na'am.
a'a kar yayi haka ya nuna dai abun nan ba daidai bane kar ya sa shi ya zamanto yana tajassusi ko ya bincika me aka faɗa Mm.
abu na shidda na ƙarshe shine Allah yarda li nafsihi ma nahannan ma ma'an kada ya yardar ma kansa abin da ya hana mai annamimanci din akai Mm.
sai an kawo maka ka hana to kada ka je kuma ka zo ka ce wane ai wane ya zo ya ce mun ka ce kaza
Na'am.
to kaga shi ma ya nakalto Mm, ke ya nakalto kenan.
to kada mutum ya yi haka Mm.
ya takaita ya hana Mm.
wannan kenan akan annamimanci Mm.
mu tsaya ko mu wuce Eh, mu tsaya kar makan dawo.
akwai bahasi na da waje haini mu tsaya haka Na'am, insha don Allah.
tambayoyin wani lokaci sukan yawaita Eh, eh, na'am.
na'am kama da a cikin game da annimimanci madan shi idan anguwa aka gano cewa wannan mutum mai annimimanci ne anguwa kun gane shi gabar ko wani kun gane shi ya za ku yi da shi za ku kore shi ne ko ko za mutumin da gidansa da gidansa a cikin anguwa ko kuma yana gidan haya da kudinsa yake biya kuma ku je za ku kore shi ta ai mala illa ne ga an- a anguwan eh to akwai matakan da ya kamata a dauka gudun yanayin mutumin na'am mataki na farko dai idan aka gano wannan mutumin mai annamimanci ne a hana shi in na farko a hana shi kar yayi hali ne mara kyawu na'am na biyu kar a yadda da labarin da zai kawo duk abin da ya kawo ya faɗa bayan an hana shi yaƙi hannuwa na'am to sai in ya kawo labarin sai a kyale shi ko in ya kawo labarin a kawo wani zance mai amfani na'am in ya kawo labarin sai ku ɗauka ma kamar baya majalisa na'am in ya fara kuna hira da shi gashi nan da shi kuke magana Mm, da zaran ya kawo sai ka ce wani ni jiya din nan eh, ka kawo wani labarin jiya da aka yi ruwan nan ya angonku kaza kaza ka kawo wani magana ne Na'am, don ka yanke na'am, masa na'am, wannan magana na'am, na'am.
in ya zo ya gane ko zai ja baya Da- in an hana shi bai hannu ba na'am idan hakan ba su yi ba to ku takaita zama da shi na'am
za ku takaita zama da shi Mm.
in kun zauna ko kar ku kuskura ku yi magana wani din dama haramun ne Na'am.
ku zagi wani ko ku batanci ga wani Mm.
don in kun faɗa za a kai Mm.
tunda kun sani yana zuwa sai kowa ya kama tasbihin sa na mun kawo ku koma halla- ku koma hanyar Allah kenan eh eh to kaga zai ga cewa to waɗannan mutane fa ba sa son magana ta me yasa ne na mm.
ko abin nan da nake yi ne kaga in ya gane ya Mm, gane ya bai gane gane.
ba karshe dai a yi- a bi hanya da za a rabu da shi lafiya na na'am ba Na'am.
tare da an zo an ce za a kore shi ba na malam mai yiwa a wannan matakan da ake ɗaukawa Allah zai sa Eh, shi eh, ma eh, eh, ya gane.
ya gyaru ta wada alhamdulillah malam ma sauraro ana sauraron fatan mus- ah, rabunan mubarak kenan daga nan gidan rediyo tarayya lokaci ne da mai sauraro kuma zai bugo don ya yi tambayansa insha Allah lambar da aka saba 0800-244-1954 0802441954 na assalamu alaikum
an wani ni hukuncin gwamnan da zai dauka dukiyar mutum miliyan goma ya kuma kafin wannan kafin su a wannan armin ba ma cikin na wannan jiran ba ne kudin al'umma kuma wannan al'umma ka akasarin su musulmai ne.
akan makalla ka sake sake tambayan ka mu ji farkon ba isa Ni ina gwamnan da zai dauka dukiyar mutum dukiyar al'umma da miliyan goma ya dauka ya ba kafin armin da ya mutu ya dauka ya ba shi kuma a- a- al'umman garin musulmai ne.
to
Hello?
ya muna jinka muna jinka
yawa shi ne dukiyar musulmai zai dauka ya ba miliyan goma kyauta to wa mu- mutane to mu armiya armiya kuma wannan armiya ba ma mutum garin nan ba na'am shikenan na'am ya tafi akan makalla ya tafi kenan ban sani ko kafin ci tambayan Ha, na- na ji magana to na'am assalamu alaikum yana magana a fusace sai ce yake magana mm, wa alaikum bismillah malam me tambayar taka
tambaya ta atani da addu'a to neman aiki na samu to insha Allah malam zai addu'a ma Mm, malam assalamu alaikum
Alaikum salam malam Dawud.
wara ba kai wasu ne Me ya sai?
na rakalla Arin fati fati a mai wa bana ne, bana ti ne fi ki bayin ba.
an ga lalan yi ban rufe wacce Amin ya rabi, ana fata.
Mm. assalamu alaikum Awaluk salam mala ina kwana.
lafiya bismillah Ya, ina so a yi dan yi magana a game da ne malam na kai shekara ashirin zuwa shida ina da sana'an da zan iya rike mace. Ina da sana'an hannu kuma ana da aikin da idan wata yayi ana biya na. To idan na tashi magana aure sai su ce ma a'a, ba yanzu ba sai ka mallaki gidan kanka sai ka mallaki gidanka da sauransu. Shi ne nake sa ɗin faɗakarwa kan wannan abu.
su waye suke gaya maka haka Iyaye na.
Mm.
to ka saurara Allah ya kare malam da kariyarsa Allah ya bashi lafiya daga cikin bada lafiya.
amin
Allah sa
assalamu alaikum assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
bismillah
Na fara ne.
lafiya kwada daga murinki me tambayan
Dan wani da so zo ce da ma ne mana hatiya. Ina ba mu ne. Ta zo a tsare duka ga makaranta ba aiki, miji ma ba aiki. Allah ya ba mu aiki.
to insha Allah mana zai addu'a na rakalla To Allah ya ba amana lafiya.
amin amin amin barakallahu fiki
Salamu alaikum.
wa alaikum salam bismillah
Na kuma mu tambaya na shi ne irin muna da tsawon kayan maganin a kan nemanci nan, mm
you know?
muna Na- jin ki na.
muna ji Yawa muna zaune kamar ne haka a gida to ba- ɗayan matan ɗayan in ta fita sai ta kama mana maganin ɗayan. Sai wata rana sai muka haɗa baki muka ce bari mu in mun ta hiran in duka mu muna nan sai mu kawo hiran saboda nan gaba ta dina malam abu ne laifi ko ba mu yi ba hello eh mala ya ji insha Allah
yawa sai da ba so yanda muka din akwai laifi ko kuma dan ta dina nan gaba wato maganan da ta zo ne kuka yi magana
eh saboda in ɗayan ta ce ta kawo ɗayan maganan ɗayan sai ga wancan din ma tana nan kuka yi magana eh so shi ne muka ce in mun yi haka ɗin saboda zaman lafiya don nan gaba ta dina duk ranar da muka ce ta dina shi ne nake to mu laifi ko ba mu yi ba so malam zai bada ansa ki saurara da ko madalla assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillah malam ina tambaya na'am Eh, malam da Allah me hukuncin mutumin da iyayensa suke takura masa akan cewa ya bar gida ya nemi nasu kuma alhali akwai ya bar gida ya bar ya bar wani gida gidansu ko ya
gidan na baban shi ya bar gidan kenan Eh, zai nemi wani.
sai ya nemi nashi Eh, zai zai nemi haya amma kuma alhali ba shi da karfi to Mm.
malam Allah ba kuma malam lafiya Allah ya albarkaci wannan wata da muke ciki A- amin.
barka Allah ya buda kowa da kowa amin amin
yawa wa alaikum salam bismillah
eh da bayana shi ne
muna jinka muna jinka daga maryanka muna jinka eh da bayana akan zai wannan ba sai da fata ka sake maimaitawa iya kuri iya kuri sake maimaita tambayar taka
da na ce mutum ne yin kasaru eh ɗaya a bayyane ɗaya a sirke okay ko daya duka a bai bayyane zai o daya bai daya su ce a su a raka biyun gaba daya to eh To, malam.
zai zo a sirke ne To, ko a shi- bayyane zai zo to shikenan malam zai bayani insha Allah Mm. wani sai ya sani tumo tambaya wani yake tambaya cewa shi idan mutum mai kasar zai iya shafi da wuturi a kan makallau wannan wata tambaya eh wata tambaya ne wannan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am wa alaikum salam bismillah
na kwana wannan Marhaba, Na'am.
lafiya.
na kwana jiya na ga bismillah me tambayan
wannan wallahi da akwai tafsiri ne na yamma wanda ake a masallacin lamin da gashi ba a sa a cikin tafsirin ne kullum muna so mu ji bamu da lafiya ne muna so mu ci ko ba a saka wallahi ba ma so mu ga cikin tafsiri A ya wani- Allah musu magana kuraren saka a wani kuraren gi- jiyo a wani gidan rediyo kenan
Ya- na masallacin lamin da gashi ne yamma eh kace ba a yi sa a gidan wani gidan wani gidan wani rediyo Ba- wannan gidan da suke tafsirin ba sa saka wallahi a ana sa mana malam sai dai baka jin rediyon ko ko baka mata shan ba sai an saka wa sun yanke A- suna yanka har ba sa bari gari a to watakila ku rediyon ka ne akwai matsala malam ka zo ka saurara yau insha Allah eh madalla eh a akwai ba ta mu da zuwa wallahi ba mu da madalla lafiya madalla yawa.
ko shi ma yana da kashin gaskiya akwai wanda muka yi magana eh cewa akwai rana ɗaya a cikin ranakun sati na'am saboda akwai wani program ba za a iya a yi sa gaba ɗaya ya kare ba Ba.
rana ɗaya a sati na akwai wani program a network to mun yi maganar nan to na'am rana ɗaya ne a sati hakan yake faruwa amma ba kullum ba Na'am. assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam na'am Eh, na kwana.
lafiya kalau malam To, malam ina so malam ne ya taya mu da addu'a a yanki ya kimanin shekara goma ta yi aure tana neman yaro. So har yanzu Allah bai bata ba muna so malam ya taya mu da addu'a.
to insha Allah malam zai yi.
Right, mun gode.
assalamu alaikum
Na fa- eh lafiya kada amma daga muryanka ba ma jinka wallahi ban da lafiya ne ban ina so ka kammala tunkani da addu'a yin zaka na sharaji mai guda biyu to malam insha Allah zai ma addu'a insha Allah yana yi ma addu'a ne akan mukallan To, barakallahu.
adalla adalla assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah lafiya kalau
tashi lafiya a gida alhamdulillah me tambayan ana nema ku da yawa wajen ku addu'a ne mata ta ba ta da lafiya yana bukatar ina to malam zai don insha Allah Lafiya.
Eh, Alhamdulillah.
madalla Assalamu alaikum
wa alaikum salam bismillah
wannan tambaya na shine idan azumi ya ya ana azumi na bila nan da kwana goma ko kwana goma sha biyar ko azumi
wannan ka tambaya ne kafin azumi ne nafilan ko An ya azumi an azumi kafin azumi
Eh, to
salamu alaikum.
wa alaikum salam da da Allah ku dan matsa kusa da rediyon nan saboda mu samu Salamu jiji ku sosai wa alaikum salam
Tambaya na na'am
akan idan ana alkulun ana daga hannu ba?
eh Eh to sai a shafa fuska ya halatta ne?
to
Eh ina gaida malam Allah ya sa masa lafiya amin da daraja.
amin amin assalamu alaikum
Wa alaikum salam na'am me tambayan na kwana lafiya kalau tambayan ina da tambaya ne malam.
yawa
tambaya na shi ne mutum ne suna tare da shi duk lokacin da ka kama su ko ba su ne a sai dinga yin ashe ko ba abin da suka nufa su ina zagin su ne a raɗin shaka.
to daga jin suna kawai sai fara shar
Ah, shikenan na mun mun fanshe ki ki san saurara ni shi ne.
Mm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam bismillah.
Madan daman mai gidana ne ya yi ajiya. Na turare fesa kamar guda bakwai hakan nan kullum na ce ya ban ɗaya sai ya ce na mutane na mutane. To ba mu san me shi ba har ya zo ya rasu. Yau rasuwan ya kai shekara uku kuma ba wanda ya zo ya tambayi ajiya. Shi ne ya zamu yi da shi.
Turare guda Tura- bakwai.
Guda bakwai, turare guda bakwai.
Eh na fesawa hakan nan To- ya ce ajiya To, mutane.
to,
Mm, to, mana zai bada bayani insha Allah.
To na gode.
Adalla. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Bismillah.
An tashi lafiya.
Lafiya kalau.
Haka ma.
Masha Allah sai dai ban ji maudu'in da kuke tattaunawa kai Allah sa dai min ƙarfi kaɗan.
Maudu'i ku- wannan wannan ya darasi ne ba- kar- karatu aka yi ba maudu'i ba karatu aka yi na musamman sosai kuma an wuce zama- an na filin tambaya ne so ka yi tambayan Okay.
in kana matsala sai ka yi tambaya me tambayan ka
Na Tambaya za ka Malam, yi yanzu.
ina da- ina ina da tambaya guda ɗaya.
yawwa
Kaman mutum yana azumi ne na'am
sai ya zama na ko garin yanka farce ko garin yin wani abu dai ya ɗan fitar da jini a ka- a cikinsa to me ne matsayin azumi jinin din bai yi over sosai ba.
to malam zai bada ansa insha Allah Masha Allah.
Malam.
Bari mu ansa wayannan kafin mu abin nan.
to na'am Wanda ya na'am.
sauwaka.
to malam na'am.
To wannan mai cewa kuɗi miliyan goma an ɗauka an baiwa wani wanda shi ba ɗan jiha ba na'am
eh, tare da bamu ji da waye ne ba race kuɗin al'umma al'umma aka ɗauka aka bayar.
na'am mm.
Eh to abu biyu ne anan na farko wanda aka ce shi shugaba ne yana da ikon tasarrufi a cikin irin wannan dama nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa za ku ga wato son kai a shugabanci ku yi haƙuri har sai ku gamu da ni na'am innakum satarawna min ba'di athara mm.
wa umuran tunkirunaha na'am za ku ga son kai a cikin shugabanci da abin da ba ku son gani na'am amma sai ya ce mu yi haƙuri har mu gamu da shi a cikin akan tafkinsa mm.
baka sani ba menene hikiman su menene da ka je ka tambaye su me yasa suka yi su za su iya gaya maka bayanin do ko za ka gamsu ko ba za ka gamsu ba wannan kuma gare ka amma Na'am.
mai yiwuwa su akwai dalilin da yasa suka yi na'am ko akwai wata yarjejeniya na in mu namu ya mutu kuma ku yi mu ma in namu ya mutu mu yi saboda wani ala- wata alaka da take tsakaninsu ba za ka sani ba na'am wannan ɗaya bangaren a ɗaya bangaren kuma wato kai a zamanka na wanda talaka ne ba baka san me yake gudana ba ba wai duk wani abin da ka sani ba ne Mm.
za ka fassara shi a yadda ka gani na'am
ka bar wa waɗanda suka san abin Mm.
wayannan abubuwa na tasarrufi a cikin dukiyar amma Mm.
matsaloli ne da malamai sun yi bayanai masu yawa a kai na'am mutum ya yi kokari shi ya kame kansa daga abin da ba hakkinsa ba amma wanda zai shiga hakkin wani wannan kuma shi da Allah da ya yi shi na'am
na Mm, na'am amma kare da kare ta da hankalinsa don a cikin tambayansa din in ka saurari Mm, muryarsa akwai- akwai fusata Na'am.
yana magana a Mm, fusace mm, kai kana magana miliyan goma mutane suna magana billions mm, da trillions kana Na'am, magana na'am.
miliyan goma Mm.
duk da dai abin da aka yi ba a haike ba in kobo ɗaya ne in sile ɗaya ne ba haike ba ba haike ba Ba haike ba.
yawansa kankantansa Mm.
ba zai sa ya halattar ko ya haramtar ba Na'am.
in dai haramun ne yawansa da ha- kanan- karaminsa duk haramun ne na'am to amma eh, a halin da muke ciki a wannan ƙasa Mm.
sai dai Allah ya mana mafita kawai Na'am.
wannan shi Mm.
sai mai cewa wato in ya tashi maganan aure iyayensa suna cewa sai ya mallaki gidan kanshi Na'am.
sannan ya yi aure eto ban san meye hikima su ba da sa- ta sa suke yi faɗin hakan mai yiwuwa suna ganin kana da hali kuma kana wasa da kuɗi inda kana mantenin kuɗinka kana lallabawa zai yiwu ka sayi gida na'am tunda kana son auren nan in suka barka ka aure baka yi gida ba kuma ga a aure akwai kashe kuɗi mai yiwuwa ba za ka yi gidan kanka ba Mm.
shi yasa suke baka shawaran cewa kada ka yi sauri ka yi aure sai ka gina gidan kanka ko ka sayi gidan kanka na'am kamar suna taimaka maka ne ta hanyar da kai baka gane ba Mm.
to amma in ba haka din bane ba kana da hali na ka sayi gidan bane tukun suke cewa sai ka sayi gida to wannan ya kamata ka tambaye su mecece hikimar kamar wanda yake tambayan cewa da ya ce zai yi aure Eh, aka ce sai ya eh, akwai wa- wata tambaya shi ma mai kama da haka ko akwai wata tambaya mai haka shi iya suna takura masa ya sai- je ya okay, kama ya kama- kama gidan haya.
gidan haya kuma ga a cikin gidan nasu akwai yalwa na'am
to gidanku akwai yalwa to amma ka sani fa kai a zaman ka balaga ka zama mutumin kanka babanka abin da yake maka din kyautatawa ne ba wajibi bane akan shi na'am yana iya cewa ka fita ka je ka nemi gidan kanka Mm, yanzu nauyin da yake kansa din ya riga ya sauka mai yiwa babanka yana so ya yi maka haka ne na'am ko kuma yana so ka yi himma ne ko kuma ya san gidan a takure ne kai kana ganin gida ne ka shaku da gida ka waye kaza akwai shi abin da yake hanga tattare da kai ko tattare da mutanen gidan ko kana da kande mata ne da yawa a gidan wanda suna ba suna takuruwa a zama da kai ko kuma yana da wata mata ta aure ne na'am babarka wadda tana kishiye da gyatumarka Na'am.
Uh, zaman ku tare a gida din zai sa shi baban naka yana samun kunci Na'am.
ko ita matarsa din ne take masa gulmanka shi kuma yana jin nauyin yayi magana don kai ne da gaskiya ita matar ce bata da gaskiya to da baka gidan zai samu sauki na wannan gulman abubuwa da yawa za su sa Um, uba ya ce wa eh, ɗansa ka nemi wani gida ka ba tare da sun saba zai ce ba ka tare fita da ma.
sai ya gaya Na'am.
maka kaza kaza kaza ba saboda haka ni na baka shawara in har babanka ya ce ka bar gidan Mm.
to kai kokari ka bar gidan ko Allah zai sa ka samu buɗi tunda ka bi amma umarninsa.
aka rawar kallawa idan ya bar gidan ba wani matsala allah misali je ya sake bantarewa ya zama wani abu daban daman Eh, to, yaron ai an- ya eh, ya ya girma ya san kansa mutum Na'am.
da uba da zai cewa ɗa ya bar gida ya nemi gidan haya to Mm.
akwai alamar cewa eh ya san matsayin da yake ciki Na'am.
amma in akwai yaranta kam mm, yawwa.
ai wannan kuma wata barna ce aka Mm, bude na'am.
Ah, wacce take cewa akwai mai annamimanci da take kawo musu labari Mm, sai suka bari sai da suka haɗu gaba ɗaya Gaba suka ɗayansu.
kawo maganan Na'am.
sai wannan ɗin ta daina magana mm, eh wannan masalo ne na katse wato fitinar mai annamimanci na'am.
amma da da farkon hana mai annabi mace za a yi a hana ta a yi mata nasiya karki wannan ba kyau kaza kaza a yi mata nasiya in bata ji ba sai a dauki wannan mataki na in mutumin yana nan a yi magana na'am to amma wani lokacin in ka kai tsaye aka yi magana din shi wanda aka yi maganarsa idan ya fada da abun ya zama fada Mm.
kaga kuma gyaran abun kuma zai yi wuya saboda haka a yi wa ita wacce ta kawo gulman nasiha Na'am.
ta daina yi idan ta ƙi ji Mm.
to in wancan din tana nan sai a kawo magana domin a katse mata wannan mat- matsalar na'am
wanda yake tambaya akan matafi yana kasaro shin zai tunda a kasaro raka a biyu za a yi na'am in mazauni ne zai karanta sa- fatiha da sura a raka a biyu na farko fatiha kaɗai a raka a biyu na ƙarshe in sallah mai raka a hudu ne Mm.
to yanzu shi yana tambayan cewa tunda kasaro ne raka a farko za a yi ka fatiha da sura raka ta biyu a yi fatiha Eh, kaɗai ba- har ma To, in ta kasar- bayyane ne ma da farkon ta zama a bayyane ko na biyun ta zama a sirce eh to duk a- haka shine tambayan Eh.
ba haka bane zaka karanta a bayyane din ne Na'am.
in sallar azhar ne da la'asar wato zaka karanta fatiha da sura fatiha da sura a raka'a biyu na farko fatiha kadai din aka cire Mm.
in kuma bayyane ne shi ma uh, fatiha da sura a bayyane fatiha da sura a bayyane zaka yi ba wai zaka bayyana daya ka asirta daya ba ba kuma daya da sura daya ba sura ba sai kuma mai tambayan cewa mai kasaru zai yi shafi'i da wutiri eh mai kasaru zai yi shafi'i da wutiri da kuma raka'atai alfajr duk zai yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiyansa bai baya barin su Mhm. sai mai cewa azumin nafila za a yi kwana goma ko sha biyar kafin azumi Eh, eh mutum zai iya yi azumin nafila kwana goma ko sha biyar kafin ramadana daga a sha'aban kenan Mm.
za ka iya kai azumin kwana nawa da kake yi manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi a farkon sha biyar na farkon nan yana yawaita azumtan su karshen ne zai dakatar sai ya zo ya ya ya yi wanda yake yi na litin da alhamis mm.
amma ba a son mutum ya tari ramadan da azumi sai dai dama mutum yana azumin sa in kana dama litinin da alhamis litinin da alhamis Mm.
sai ya zo ya dace litinin talata za a dau azumi ko alhamis juma za a dau azumi wannan babu laifi ka jera da wannan ko kuma akwai wani bashi na rama ko akan ka kana so ka rama kafin ramadan ya shigo wannan duk zaka yi babu hani insha Allah mai tambaya akan cewa ana addu'ar kunud in an yi a shafa fuska babu dalili ingantacce na cewa in kai addu'a sai ka shafa fuskanka daga hannu shine abin da ya tabbata a sunnoni masu yawa bayan ka gama addu'a sai ka sauke hannunka amma ka shafa fuskanka din bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ana tare da shi idan an kama sunan mutum sai ya yi ashar eh to sai a yi masa nasiha ya daina ashar din ko kuma in wasu ayyanannun mutane ne wanda in ya kama sunansu zai yi ashar a kansu to ku daina ambaton mutanen nan a wajen shi don kar ya dinga zagin su shi ma ya dauki alhaki ku taimaka mishi da rashin ambaton mutanen don ya kubuta daga zunubinsu mai tambaya akan turare guda bakwai da mijinta ya ajiye kuma ya ce na mutane ne Ba- ba- bai bayarwa masu shi ba su dauka ba har ya rasu bayan mutuwar mijin kuma har shekaru uku ku turaren suna nan ba wanda ya nema na'am kuna yi kuyi magana da abokan mijin wanda an san suna yawan alaka da su su dan bincika shin za a samu masu wannan kayan in ba a samu ba to turaren nan ku yi sadakan su da niyyar Allah ya isar da ladan turaren nan ga ma- mai su na'am wannan shine shawara Mhm, mai tambaya wanda yake tambaya akan akan me ake tattaunawa sannan kuma kace masa in yana da tambaya Yeah.
sai ya tambaya jini in ya fita ga mai azumi mai azumi idan jini ya fita masa bai bata masa azumi ba ko da wani abu ne ya yanke ka ko kuma a baki ne ya fita ba abin da ya shafi azumin ka na'am to sai ka ba su dama eh ni ma akwai tambaya ɗaya nan malam kafin nan ba su dama Mm.
tambaya shine uh, wasu samari ne guda biyu ko su- kai uku ne suke zane suke musu da dare musun kwallo sai wani makwabcinsu ina ga jami'in jami'i ne haka sai kai karansu kuma yayi waya ne security suka zo suka kwashe su suka kai su sel suka kwana daga cikinsu wasu ci- sun ci gaba da azumin tun abun ya faru wannan watan ramadan ne wasu sun ci gaba da azumin wasu kuma sun su ɗauki azumi ba to ma da ya hukuncin hakan
eh to a ka'ida su a su yi azumi din shine daidai na'am babu dalili na rashin azumi Azumi.
don mutum yana cikin sel na'am babu dalilin wannan ba su yi- ba su ci abinci ba ne to ni ba su ci ne malam ba su ci abinci ba ne ko ya ne to?
ko da ba su ci ba Mm.
su yi niyan daukan azumin na'am mutum yana cikin hayyacinsa yana da hankalinsa zai dauki azumin na'am in sun dauki azumin idan daga baya mutum ya kasa ya ga ba zai iya kaiwa ba Na'am.
to anan ya halatta ya aje Azumi.
azumi amma ba za ka ce ai ni jiya ban yi sahur ba yau ba zan dau azumi ba babu
to ina wanda ba su bude bakin wannan su matin su ma ba su bude bakin wata kila in ya fahimce shi eh kenan su azumi ma.
suna nan Na'am.
misal suka yi na'am Na'am.
Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akan wisal eh Ah, sai in mutum zai ka- zai wisal yace fal yusir ila ila sahar na'am zuwa lokacin sahur na'am to amma wannan larura ce ta kama su Na'am.
ba su da dama ne na'am kuma mutanen su ba su san da an kama su bane don ba su kai musu abinci ba eh ko kuma ba su da kuɗi ne a sayar din bai a saya musu abinci ba Na'am.
duk dai dalilai ne da suke faruwa ba su samu abinci ba na'am amma idan mutum yana sayar eh, to in ka ce zaka aje azumin ma me zaka ci a babu to tunda babu ba sai ka ci gaba da azumin ba babu na'am in ka kasa Mm.
wannan wani abu ne kamar Mm.
wanda aka yi tambaya jiya ne ko shekaran jiya akan masu motsa jiki masu motsa jiki training.
lalle training za su ajiye azumi na ce ba za ka ajiye kana gari ba za ka ajiye azumi don kana training ba na'am ka yi training din da azumi na'am idan ka zo ka kasa Mm.
to ka ajiye azumin saboda larurar ka kasa na'am wannan shi
alhamdulillah ma- ma- na ga lokaci yayi a karon kallon eh da gangan ka je mu A'a. daga nan gidan rediyo tare ya fi tsafin kenan an saurari shirin ramadan mubarak tare da sheik muhammad mustapha akram kallahu allah saka da alheri Barakallahu fiik.
a madadin sheik da janibi- jami'in da ya sada da ku ni yusuf al-dukran nake ce muku sai gobe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh